أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau in ban manta ba muna uku ga watan rabi'u thani hijira 1446 ya yi daidai da ranar shida a watan goma shi ne watan oktobar miladiya 2024 alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abinda yake shirya ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar banifondo dai daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratu bafir tun daga farkon surar allah ya ba mu iko mun zo aya na 33 yau za mu tashi aya na 34 zuwa abinda allah madaukin sarki ya so allah madaukin sarki ya datar da mu farkon aya na 34 a cikin suratul ghafir shine fadan Allah madaukin sarki wala qad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinat Allah ya samu dace kuma manta muna cikin ambaton tattaunawar da ta gudana tsakanin mutumin da ya imani da annabi Musa da abin da yake gaya wa mutanensa har dai Allah ya labarta muna wannan mutum yana cewa ya ku mutane na ina faji muku tsoron irin abin da ya shafi jama'u kafirai da su wuce gabaninku ya ce mita da abi kawai nohin misalin irin azaba da ta shafi mutanen nuhu wa adin da mutanen annabi hudu samuda da samuda mutanen salo wallazi da min ba'dihim dole su fito bayan su Allah ya ce wa Allahu yuridu zulman lil ibad Allah baya nufi zalunci bai duk abin da Allah ya hukunta bai to laifin su ne ba Allah yayi hakan da ya cutar da su bane ya ci gaba da cewa ya kawo ya ku mutane na inni akhafu alaikum yawmat tanad ina ji muku tsoron yawmat tanad shi ranar tashi alkiyama ma'ana ranar da bayi za su kira sunansu saboda yawan kira mun ji aure da dama a cikin alkur'ani Allah ya gaya mana bayi za su kira junansu wala da ashabun nari ashabar janna haka ne sannan ma su kansu ‘yan aljanna za su kira junansu to wannan ranar fa ku ji tsoronta wanda bai je da shiri ba fa zai dana sani yau matuwan lona mudubire ranar da za ku juya a gudane malakun min Allah min wasu amma ba wani zai kare ku daga azaba Allah ma'ana ranar alkiyama su kafirai sun kaga azaba za su tsorata su gudu Allah ce amma ba wurin gudu za su nemi su gudu amma babu yadda za su gudu saboda me hukuncin Allah ya tabbata kansu wa man yudlilillahu fama lahu min hadi duk wanda Allah ya batar da shi ba wanda zai yi shirye da shi Allah ya ci gaba da ba mu labari yake cewa wadda ƙada ja'akun yusuf min ƙablubin mahinat ai annabi yusuf ya zo muku da hujjoji kafin zuwa annabi musa malamai suka ce wannan duk bayanin da shi wanda ya imani da annabi musa ne yake gaya musu ya ce fa kafin annabi musa ya zo muku ba wadda ƙada ja'akun yusuf min ƙablubin ai min qabli maji'i Musa kafin zuwa annabi Musa annabi Yusuf ya zo muku da hujjoji amma fa ma ziltu fi shakkin mimma ja'akum bi amma ba ku shi ba kuna masu shakku game da abin da Yusuf ya zo muku da shi kuna karyatawa hatta idza halaka har yayin da shi annabi Yusuf ya mutu halaka bi ma'ana mata qultum sai kuka ce dai yab'ath Allah min ba'dihi rasula Allah ba zai saki aiko da wani murzo bayan wucewa annabi Yusuf ba kun yi alƙawari da Allah ne ku ki aiko da manzanni kun san me zai faru ba ku sani amma kuka ce ai Allah ba zai aiko da wani annabi ba bayan wucewa annabi Yusuf kadhalika yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab kamar haka ne Allah subhanahu wataala yake hallakar da wanda yake musrifin mutum ne wanda yake mai israfi israfi shine mujawazatul hadd tsallake inda aka tsaye da kai an tsaye da kanan kake ana ce tsaya bakin kowa sai a ganka kure ya daki ka israfi to haka ma a tsaye da kai a dokar Allah kakkai kaza kakkai kaza sai ka faɗa ka sai kai to Allah ya ce haka yake batar da wanda yake mushrifi ne gane ko murtaba kuma wanda yake shakku game da gaskiya mutumin da baya ma'ana baya yadda da abin da manzanni Allah suka zo masa shi malami ne inda azancensa akwai nasiha akwai tausaya ma annabi Musa kuma akwai mantiki ya sa abin da yake yi ya karanta tarihi sun fi ana abin suna da tarihi ai ka san shaidanin mutum ka kyale shi in ka ce shegen malami ya sani ya ki sani oh karon farko da annabi musa ya zo fir'auna ya san wanga mai gaskiya ne na saboda shaidanci suna labarin komai duk iskancin da gaggar turawa suna yi ba wai ko sani wani sun karanta tarihi yana nan ya ci gaba da magana shi ya sa ai malamai suka yi sabani suka ce wannan yana daga cikin kabilar fir'auna saboda wa'annan maganganu da yake yana da kusanci a fada inda kun san akwai wani duk iskancinka a mulki in ka taba shi matsala ne sai dai ai ta dabara daba daba daba daba daba yanzu kawo wannan Nijar akwai wa'inda duk yadda ba a son su a mulki dole a bar su wallahi saboda kaya ne taba su matsala ne shi yasa a tafiyar mulki ku kula akwai abin da ake cewa maslaha wani zaka tafi da shi ne ba wai kana son shi ba fa saboda akwai wani entere da kai ma zaka samu kuma taba shi akwai wata matsala da za ta same ka to su fir'auna ma suna da su to duk tafiyan mulki aka take ko a gidanka akwai wata haƙi in za ka a gidanka ma wata mata ta ka dole na ma ka zauna da ita saboda in ka sake ta ma jarabawa ce gare ka wani ne dole ka amfara haka ne yana faruwa Allah ya zama dace shi ma za mu je daga ƙarshe ya fahimci fir'auna ya kawo nan amma sai ya gaya fir'auna shi yana neman fa Allah ya tsare shi shi tsana Allah yake yanzu kuma ya fito da imanin shi kuma duk mutane sun gane inda ya dosa amma sai suna tsaron fir'auna shi kuma yana tsaron Allah sannan akwai wani mataki na imani da mutum zai kai zai ba da ransa akan imani to duk inda ka ce ka ba da ranka aka abu to duk abin da zai faru ya faru allabin da yujadiluna fi ayati llahi wa'inda suke jayayya game da ayoyin Allah bigayir sultanin a tambata da wani hujja ya zo musu to fa wa'annan Allah ba zai ma'ana ba zai shirye da su akan hanya ta daidai ba kabura maktan inda Allah ma'ana kushi ya girmama a wurin mun ce al-maktu ashaddul ghadab kushi in ya kai kushi ne makat to kushi ya girmama a wurin Allah subhanahu wataala wa innal ladina amanu haka ma fushi ya girma a gurin wanda suka yi suka yi imani akan me akan mutun shi jayayya da ayoyin Allah ba tare da hujja ba kai kokarin kare ƙarya ba tare da dalili ba masu imani ba su jin dadin wannan abu duk mutumin da ya amsa imani na gaskiya da an saba wa Allah bai jin dadi kamar yanzu kana girma mutum sai ne zo ya ta zage shi kana zaune kawai ba ka jin daɗi ba ka so sai ka ji ka matsa na wannan mutum don haka ma wanda ya amsa suna na imani in ya ga kana saba wa Allah sai ya ji ya zarge ka bai so bai so bai so bai jin daɗi Allah subhanahu wataala yake cewa kadhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar kamar haka ne Allah madaukin sarki yake sanya rufi akan dukkan zuciya wanda yake mai yawan girman kai ne kuma jabbar wanda yake mai jiji da kai ne wanda yake nuna na isa Allah yake cewa yakan sanya ruhi a cikin zuciyarsa kun gane ko mana wanda yake kangarewa daga karɓar gaskiya ya yi ta jabbarin ciki yasa malamai suka ce wannan aya tana nuna mana cewa ma'abuta imani ba sa jin daɗi yana suka ga ana yi mutum ana saba wa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta cewa su ma masu imani ba sa jin daɗi na sai fir'auna yake cewa wa qala fir'auna yanzu fir'auna ya ga wannan mutum ya daki kuma mutane ganewa za su din sai abinda zai ɗauki hankalin mutane kun gane ko ya ce ya kai haman mugun waziri ba kun gane waziri ya ce minista mugun minista daga cikin ministocin fir'auna fir'auna ya ce shi ya hama nubnu li sarhan ka gina mini dogon gida ya ce sarhan gini mai tsawo la'alli ablugul asbab don ko na samu hanyoyi wani irin hanyoyi asbabas samawati hanyoyi na sama in ni cimma hanyoyi na sama fa ali'a ila ilahi musa in ji gano allah annabi musa wa inni la azunnuhu kadhib amma ni dai na tabbatar ƙarya yake Allah ya samu lafiya kenan kafin mu wuce daga wannan aya ina son yi wa mutane iltifatin ansa kula da kyau wannan shine tsari na masu mulki duk sadda aka zo da wani abu cikin ƙasa kuma ba su san 'yan ƙasa su gane wannan abun sai su tsokano wata magana da za ta kawar da hankalin 'yan ƙasa sai a manta da wannan yanzu kallo ya koma sama duka a fada sauraro ya koma ga wannan da yake kara annabi Musa yanzu tunanin mutane ya koma gare shi fir'auna ma ya fahimci haka shi kuma wanda mutum matukar fir'auna ya maza zai to ce ka yayi imani to abin da za a yi kun gane misali to sai fir'auna ya yi wata dabara sai ce to yanzu ku saurara inda dai kun ji abin da wannan yake faɗa ni tausaya muku na da kai ban son ku halaka kai hama da ta kai dogon gini ni da kai na zanta in gano eh annabi Musa da gaske na yake yana da Allah zan zo in ga muku bi shi in kuma ƙarya na yake zan zo in ga muku amma dai ni na ga muku ƙarya na shi kaga ya so ku da nashi ra'ayi ko fir'auna hatsabibi na sai da dole shedan ce zaka yi arga ka ji hikimar zuwa da wannan to yanzu kai kaddara an ce za a gina gida wanda sai ya kai ga giragizai da Allah kwana nawa zai dauka kuma inda dama da manufa za a yi ba za a yi sauri wajen ginin ba ko shirye-shiryen da za a yi da Allah shekara nawa zai dauka fondasiyon ɗin gidan da zai kai cikin hanyoyin sama na Allah kwana nawa zai ɗauka shekara nawa zai ɗauka kun gane yanzu tsari ne na kawar da hankalin mutane yanzu duk wanda ya magana sai a ce a'a maganin musa na Allah ku barka mun gaya muku muna nan muna gina gida don mu taimu gano kaka ne magana take shi yasa ba wanda ya wasa da hankalin mutanen sai mai da su wawaye irin fir'auna shi yasa Allah ce fastakhaffa qaumahu fa aqau yan mai da su wawaye suka masa biyayya to haka masu mulki suke za su mai da ku wawaye su sa ku gaba ai wo wo wo wo wo in sun kaga za ku gane sai su yi to muku da wannan yo Allah ya gane ku gane ku eh ai siyasa kenan ai duk mai mulki dan siyasa ne duk mai mulkin da ya rabu da siyasa to ba shi ba mulki duk wani mai mulki da kaggani in kawo kakkaman mun kakkara ba ɗaya da biyu ba ka ce ba a suwa da ne yan siyasa duk masu mulki yan siyasa in suka kodi cire siyasa a mulkinsu to ana gane su sai su tsara muku yanzu muna nan muna kaza muna kaza kuma ku ƙarya ce ba da sun fahimci za ku gane ƙarya da sai a ce to ana nan ma an fara kaza sai hankalin ku ya koma ce ana nan kuma sai a hito muku don haka za a jawo da hankalin sai a ɗauki shekaru kusa inda aka dosa amma in kana karatun ƙulani da an wala zai kai dariya ka ce ɗin wai muna za a yi ma wayo mu da mun karanci tarihin fir'auna shi ne za a zo a yi wasa da hankalin mu kun gane misali ko kyau allah ya kare mu wannan yana daga cikin dabarar masu mulki kuma haka suke fa na birni da na ƙauye na birni da na ƙauye kuma ko gidanka in baka sa siyasa ba bai tafiya da kyau bai tafiya da kyau lokacin sallah ya yi ba ka da ko sisi ka san ba ta ka faɗa gare ta in ka shiga gida akwai matsala to in ta ɗauko faɗa kai haka faɗa za ka ɗauka in ba haka ba sai gina shiru shi ɗaya dole ka sa siyasa ka ce ba abokin ka da Allah a romin a romin turmi a tarar da ka siya ka zo kai fuska ka ce ke zo ki gani wanga yayi ni duk da kai bai burge ni ba ta ce yayi sai ka ce to za ka yi mutela sai ta ce kai mutela sai ka zo ka kawo mai abinci kwana biyu na ɗaukin da kin san teloli ba da ƙaurin gare su ba kaga a sai sallah ta wuce in ta aza sama siya ba kin san dai ba da hina ba da kin dai gani na kawo ko ba da wani to matsalar ta teloli ce in sallah ta wuce ya yi an ke ya ma neme shi ya rasa dafa ba da aka ba ne Allah ya wani jagora. Duk inda za ka zama jagora sai ka sa siyasa, in baka sa siyasa ba an samu matsala da kai. To, daga yake cewa a gina masa, a gina masa gida. Ya je ya gano hanyoyi na sama yake cewa yake ce ƙala wa ƙala fir'aun fir'aun ya ce ya haman ya kai haman ibn li sarhan ka gina mun gida la'alli ablugul asbab don ko na kai ga hanyoyi wani irin hanyoyi asbab as-samawati hanyoyi na sama abin da ake su asbab ma'ana an ce sabab shine dalili na cimma wani abu kaga in ba a samu hanya ba babu dalilin da zai sa aka inda ake so amma in an ka samu hanya sai aka inda ake so kenan na asbab as-samawati hanyoyin da ke sawa akai sama faɗaɗe a ila ilahi Musa sai in je in gano Allah annabi Musa wa inni la azunnuhum kadhiba na azan bi ma'ana al-yaqin ni na tabbatar ƙarya yake ku ji wayon da ya musu wai shi ya ce Musa ƙarya yake amma in an gina gidan shi ɗaya zai hau shigan ba wanda zai bi shi to ku saboda Allah in ya dawo me zai ce eh zai ce ya gaza Allah kasan duk wata alama da za a yi mai kwana sai zai ce a dama na gaya muku ɗaya shi wata kuta sha da ayin gaskiya ne sai ce in ni gina ku biyo da wata adibu sai ce a shi kaɗai zai ce Allah ya ce wa kazalika zuyyina li fir'auna su'u amali to kamar haka ne dai muka menene muka kawata ma fir'auna mummuna yake Now, hmm? Allah yake cewa wa ma kaida wa ma kaida fir'aun ma kircin wa ma kaida fir'aun ko wa sudda an sabil aka kange shi daga hanya ta daidai aka kasa barin ya gane daidai ba ya karbi gaskiya wa ma kaida fir'aun illa fi taba ma kircin fir'aun ba inda zai kai shi sai daga halaka ba inda zai kai shi sai daga halaka shi yasa malamai suka ce a wannan aya fir'auna yana bayyana ma mutanansa kamar shi yana tausayin su ne har ma yana ce musu ko bari in je in tabbatar in Musa gaskiya yake kun fahimci hazo kenan in yana yin wannan sai mutane suka kamar yana nufin su da alheri kuma alhali ƙarya ce yake yi ba da gaske yake ba shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa kadhalika zuyyina li fir'aun su amali kamar haka ne muka kawata wa shi fir'aun wannan mummunan aikin da ya kasance yana aikatawa shi yasa malamai suka ce a kawata ma mutum abu wanda yake ba na kware bane ya rinka yin shi min abba min abadi sura dalala shine sura bata mafi nisa duk mutumin da yake abu ba na kwarai ba har yana ganin na kwarai ne in kana son ka kamanta wanda suka yi nisa da shirya to wannan shine mutumin da ya nisa da shirya kenan irin wannan sifar da aka kamanta fir'auna da ita ita ce sifa mafi nisa daga kusantowa zuwa ga daidai ya riga ya yi nisa shi sa Allah ya sa hamma yana abun da ba na kwarai ba yana ganin abin kwarai ne afa manzu yi na lahu su amali fara'ahu hasana shin yanzu wanda muka kawata mai mummuna aiki na yake yana ganin ma ba komai bane abin kwarai ne wannan ya za a yi ya dawo bai dawowa kai kana abu kana ganin ma na kwarai ne har kana jin daɗin shi to kenan ka bar shi ba ba ta taso to su fir'auna wajen barna har suna yi suna ganin ba komai bane saboda Allah ya riga ya cire su daga cikin wanda za su samu rahamarsa Allah ka sa mu zama daga cikin wanda za su maka biyayya kaga yanzu fir'auna ya hita zance ko shi dai wannan mutum sai ce kai daga ba ta kare ba duk abin da kake kai ba dai ka faɗi maganganun ka kare ba a komo dagar ni dai ina nan akan jayo hankalin mutane wa qala allazi amana wannan da imani sai ce ya qaumi tabi'uni ya ku mutane na wallahi ku bi magana ta ba tashi ba ahdikum sabila rashad zan shiryar da ku hanya ta daidai ni za ku bi ba shi kuma ku sani ya kaumi ya ku mutane na inna ma hadhihi alhayatud dunya mata'a wannan farayar duniya dan jin dadi ne ba komai bane dan jin dadi ne mata kullu ma yutamatta'u bihi mudda ba da mudda ila zamanin mahdud dukkan abin da zaka ji dadi da shi lokaci bayan lokaci amma dai zai kare to mata kin ita kuma duniya duk abin da ka riga cikin ta mata ne dan gushewa yake shi yasa ita lahira ya samu ba ta gushewa to shi yake ce da su innama hadhihi alhayatu ad-dunya ku sani cewa wannan rayuwar duniya mata'un dan jin dadi na kawai wa innal akhirata hiya darul qarar gidan lahira shine gidan tabbata gida na tabbata ba gidan da zai kushe ba na haka wallahi kakku bi shi ni za ku bi kuma ku sani man amila sayyi'atan wanda duk ya aikata mummuna yake fala yujza illa mithla ba za a saka mai ba illa mithla hasi da kwatan kucin mummuna yake wa man amila salihan wanda ya aikata aiki na kwarai min zakarin namiji ne au unsa ko mace ne wa huwa mu'min yana da imani أولئك يدخلون الجنة وإن سني ذا شق الجنة يرزقون فيها بغير حساب za a rinka arzita su a cikin aljanna ba tare da lissafi ba Allah ya samu dace ku kalli wannan aya jama'a man amila sayyi'atan wanda ya aikata aiki fala yujza illa mithlaha ba a saka mai sai dai kwatankwacin wannan haka ma wanda ya aikata aikin kwarai ba za a saka mai ba sai dai kwatankwacin wannan malamai sun ka ce hada مبدأ الجزاء هذا مبدأ الجزاء wannan farkon sakamako za a saka mu kowa da abin da yayi bayan an kare to sai a ce ku da kun kai aikin kwarai an linka an linka an linka an linka an linka kenan kusan linkin da ya biyo baya ba na kuna rahama ce ta Allah Allah ya kara mu an gane misali ko kenan da ka zo aljanna kaga an baka wannan an baka wannan abin da ya kamata ka tuna da shi wallahi wannan falala ce ta Allah in ba da haka ba aiki na bi kai ba wannan ba amma mabda'ul jaza farkon sakamako da za a yi ma kowa a saka mai da aikin da yi wajen sakayya namiji ko mace za a saka ma kowa da wannan ne malamai suka ce takalifu shar'iyya da namiji da mace ɗaya ne duk al'amuran addini duka ɗaya ne yadda za a saka mu namiji haka za a saka mu mace in ta yi daidai a saka mata shi ma in ya daidai a saka mata ba wani bambanci kenan mata su dage su nemi aljanna su ma maza su dage su nemi aljanna Allah madaukin sarki ya sa mu duka mu haɗu da matayenmu a cikin gidan aljanna sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da bamu labari ko ba haka bane na
ba umumi ne ba shi ya da yawa kamar yake tambaya mutum ne ya aiki na kwarai baya da imani shi yaya harka yake bai da wani suka muku a kwan Allah inda Allah ya bada sharadi a saka ma da aikinka na alheri a baka lada sai da sharadi na imani imani shine sharadi na karɓa aiki duk wanda ya aikata aiki ko ya yi shi dan Allah ne inda babu imani Allah baya karɓa aikin shi kenan imani akan shi ake gina ayyuka kamar wannan aiki da kafirai suke yi a duniya suna kyautatawa suna yin kaza suna yin kaza ko da dan Allah sun kai sun yi da zuciya guda Allah bai karba in dai ba su yi imani da Allah ba ina duk aiki baya karba sai da imani shine sharadi na karba aiki Allah madaukin sarki ya karbi ayyukan malafin ya ci gaba da cewa ya kawo ya ku mutane na mali adawukum ila najat me yasa ina kiran ku zuwa ga hanyar tsira abin da zai tseratar da ku shine kalmar tauhidi ko wace da'una ni ilan na ko kuma kuna kira na zuwa ga wata dala dawa shike duk fadin nan waye magana eh fir'auna ko to yanzu yake mai da magana ya ku mutane na ai an ce duk wanda ya jifa kasuwa wanda ya zagi kasuwa ya san wanda ya zaga shi ma fir'auna ya san da shi ake yanzu kamar yanzu kamar kayan min magana amma ba su ikira sun sai ce yanzu ku suwa ne na Allah kaza kaza kaza in ji shiru da suwa nake ai ko ya san da wa nake to a zahirin aya wannan mutum yana da fidagoji in gane fidagoji shine ka ɗayar da saƙo zuwa ga wanda zai ji saƙo kuma ya san da shi kake amma bai da wani dalili na hujja da zai kama ka da cewar shi kake in za a je shari'a so miliyan za a hau mimbarin shari'a baya yi yadda za a iya kama kaga yanzu a zahirin magana fir'auna yake magana da shi amma fir'auna da wani dalili zai ce da shi ake bai da dalili kuma bai bugane bai da dalili sai a zo gurin shari'a a ne wala ban kira sunan ka ban ce da kai nake ba ni dai na ce suwa ne in kuma kai ne suwa ne dai ban ce ba zaka zaka ta ya da su bararo wurin sauraron wa'azi sai ne ce da shi na kike da Allah ka kira shi ban kira shi ba kuma ko da ya san da shi kake sai dai ya hare wata mafaka amma dai nan ba kira shi ba don haka ake so wajen iyar da sako sai an sa hikima an sa mantiki kada ka zamto kai rariya sai an haɗa komi ba komi ake haɗi ba wasu abubuwa ana yin ishara ne sai su kai kuma cikin sauƙi baka zagi mutum ba baka ci mutuncin shi ba baka kira sunan shi ba haka sai sabo yi in dukkan dukkan wani malami ne na saurara yana kafin ya kawo saka wata aya sakan wancan aya za ta sai ya ce da shi
a nima na taba yin wa'azi wani unguwa an kaga ya ce ne wa'azi a gane na yi wa'azi ko da na kare wani yana cinge yana ta faɗa eh musu mana muna an ka ta an kyawa wa'azi da ɗayan kaza kaza kaza kaza duk zai gaishe da muka gaisa ni wuce ya wuce bayan na da ake gawa da ce ai sa'a daɗi na yawa magana ce ga yadda za a kwashe ni ban kira sunan ka ban kira sunan ka ba me hada da kai wa'azi na ne in kana ciki kai kace in ba ka ciki kai kace da Allah kare yanzu ne jama'a kun ga abin da za mu fahimta cikin wannan ayar kenan ko kenan ba komai ake faɗa ba alƙa wannan tad'unani kuna kira na li akfura billah da in kafirce wa Allah wa ushrika bihi in hada Allah da wani ma laysa li bihi ilm abin da bare da wani ilimi akan sa wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar ni ko ina kiran ku zuwa ga mawayi wanda ya gagara kowa kuma hode duk da haka gafara ne mai yawan gafara ne shi nan yana son ya nuna wa fir'auna allansu ba irin allantaka su fir'auna ta ba inda su su fir'auna masu tajabbaranci ne in kai yi musu ba su hankuri shi ko allan shi duk da ya kai ƙarfin kowa kuma sai ya kalle ga cije na ya yi maka Allah da yake da wannan sifa al-aziz mabuwayi amma kuma al-ghaffar ko kula ghaffar siratun min siyaril mubalaga ma shi ya kai makura wajen gafar bai ce gafir ba gafa shi ne za kai ma rahi yanzu ka ce ka tuba a ce an yahi in an jima ka yi rahi ka ce ka tuba a ce an yahi kana kwana ka tashi ka yi rahi ka ce Allah na tuba a yahi kullum haka muke kai shi bai son ka kayin laifi ka tuba shi yasa ma manzo Allah ya ce da za ku zama ba ku zunubi da sai Allah ya kawar da ku ya kawo wasu masu zunubi suna tuba ana yahi musu eh mulkin kenan kullum a zo a yi mafalanci ta Allah Allah mu roƙe ka kai mu da kaza mushi ke Allah ka biya mu bukatun na alkhairi la jarma hakika annama tud'una ni ilayhi lalle abun nan da kuke kira na in bauta masa ko maka kenan laysa lahu da'watun fid dunya baya da wani kira da yake a duniya kuma in an kira shi baya amsa gumaka in an ce musu kaza ba sa mai dawa in an kun shekar ba su ce ma komai wala fil akhirati haka ma a lahira ba sa amsa kiran wani in ya kira su kuma ba sa kiran kowa wa anna maraddana ila Allah kai ku sani fa makomin mu duka zuwa ga wurin Allah ne wa anna al musrifina hum ashabun nar mabarnata su ne yan wuta suna ne mabarnata suna malaki ko amma fasadar koruna ma a ƙulun lako za ku tuna abun nan da nake gaya mu fasadar koruna bai ma'ana fasata alamuna za ku sani ranar alkiyamu to anan malamai suka ce ya fahimci fir'aun ya wasata ya fahimci an kai goga makura zai ɗauki mataki shi ko yana shirye da kowane irin mataki ne a ɗauka amma sai tura sako zuwa ga fir'auna da dukkan masu goyon bayan fir'auna sai ya ce da su wa ufawwidu amri ila Allah an gane magana ni na yadda sako na dukkan al'amari na na mai da shi zuwa ga Allah na wanda yi kenan duk wani mataki da za a dauka a dauka inna Allah basirun bil iman Allah yana gani game da abin da bayi suke aikatawa sakon ya shiga ko mai rabo sai shi amfani mara rabo sai shi musata kun ga yadda ake haka haka za ka zo kai wa'azi tiryan tiryan tiryan gaskiya ka faɗa ma wani sai ya ji haushinka wala bai da rabo wani kuma sai ya ga ka wala malamin ce ya faɗi gaskiya Allah ba mu iko aiki da gaskiya wa'annan sai ya ga Allah ya shirye da su Allah ya shirye da mu fawqahu Allah sayyi'ati ma makaru sai Allah ya kare shi da don muna na abubuwan da suka kulla fa haqa bi ali fir'auna su'ul azab sai mummuna azaba ya sami fir'auna da jama'arsa ko kula wanga bayani da yayi ba mu kyale shi an kai ba an kulla makircin an kulla an kulla shi ma bai san an kulla ba mu ma ba mu sani ba amma sai Allah ya ce an kulla amma sai Allah ya kare shi da ka koma waye har duniya ta nade in dai akan da'awa ne ta addini ka faɗi amma wajen faɗa kakkai cin mutunci kakkai wulaƙanci kakkai zage-zage faɗi tsoron gaskiya ta yi mai daɗi ba ta yi mai ba ya shirya bai shirya ba yana son yayi ma baya so Allah bai barin a zalunce ka sai Allah ya baka kariya Allah madaukin sarki yake cewa annaru yuraduna alaiha guduwan washiya wuta ce ake bijiro da su zuwa gare ta safiya da marici mana rayukansu akan bijiro da su cikin da wuta mana wuta za ta rinka bijiro musu tana kona su ko a bijiro da rayukansu zuwa ga wuta ana azabtar da su safe da marici annaru yu'raduna alayha ma'ana ana bijiro da rayukansu ne ga wuta guduwan ma'ashiya safiya da marici wa yau mata kuma sa'atu ranar da kiyama za ta tsaya a dukkanin ala fir'auna a shaddal azab a shigar da mutanen fir'auna mafi munin azaba a ranar tashar kiyama mu ribi wannan aya karo na biyu Allah subhanahu wataala ya nuna mana ana azabtar da rayukan Fir'auna da mutanansa a cikin kabari. Malamai suka ce wannan aya dalili ne akan cewa akwai azaba cikin kabari da duk wanda bai bi Allah ba, kamar yadda akwai nema a cikin kabari da duk wanda ya bi Allah. Su Fir'auna da mutanansa ana yi musu azaba a cikin kabarinsu, kamar yadda malama suka ishara a cikin wannan aya. Suka ce dalili na biyu cewa wannan azaba ba ta ranar tashin kiyama ba ne don sai ranar kiyama ta tsaya kuma sai a shigar da su mafi munin azaba a ranar tashin kiyama Allah ya kare mu daga azaban kabari eh mu ta addu'a kuma mu ta aikin kwarai jama'a addu'a ita kadai ba ta isa a gwama ya addu'a da aikin kwarai sai kaga an samu cin nasara wa idh yatahajjuna fi an-nar ka ba su labari lokacin da suke ta husuma suke ta ja'in ja a cikin wuta na ana nufin shugabanni da mabiyansu fayaqulu du'afa'u lil ladina istakbaru sai su masu rauni su rinka ce da wanda suka yi girman kai a nan duniya inna kunna lakum tab'a mu fa ko ne mun kare kun gane ko inna kunna lakum tab'a mu fa ku ne muka bi a duniya fa hal antum mughnuna anna nasiban minanna to dala za ku wadatar da mu ku rage mana wani kaso na azaba wata dala ku rage mana wani kaso tana yi to wallahi in za ka bi mutum duniya ka bi shi dan Allah in ya saki hanyar Allah wala ya karbu da shi lahira wala ba abin da zai tsina na maka to na shi mashi inda makomar ta zama wata yanzu wata ko gehe an kalaba ka da Allah akwai sauki iyakanta ne ko babu sauki kenan mene ne magani magani ka bi hanyoyin da za su kai ta aljanna shi ne kawai magani suke ce to za ku rage mana wani kaso daga cikin azabar da ake mana hal antum mugnuna anna nasiba min anna shin ku za ku wadatar da mu wani kaso na wuta qala alladhina istakbaru wanda suka girman kai anan duniya sai su ce inna kullun fiha kai mu da kowa muna ciki kowa ta shi ta ishe shi inna allaha hakama bainal ibad dalli Allah subhanahu wataala ya hukunci tsakanin bayi tsakanin manya da iyayen gida da yaransu Allah ya hukunci na gaskiya babu kowa shi ji ta kanshi faƙalar labina finnari da khazanci jihannam wanda suke cikin wuta sun ce mun mala'ikun da ke tsaron wuta wadda rabbakun ku roƙa mana Allah ubangijinku yi haffif anna yawmin min al'azab ya sauƙa mana yini ɗaya na azaba ma'ana a samu yini daidai ba a yi wani azaba da Allah ku roƙa mana ubangijinku ta ɓaci a wata riwaya sai bayan shekaru dubbai sai a ce da su iksa ofiha wala tukallimu yi shuru ƙara ta magana babu an shiga an shiga ke kiyama in ka shiga wata ka shiga ne ƙalo sai mala'iku su ce da su su ne zabaniya awalam taku ta'tikum awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat ashe manzannin ku zo muku da hujjoji ba cewa ayi a bari qalu bala sai su ce eh wallahi manzanni sun zo mana da hujjoji qalu fadaw to sai su ce da su to ku yi ta roƙon ku yi ta addu'a amma dai ku sani wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal addu'an kafiri a cikin wuta ba inda take zuwa sai ne fi dalal ai fi batil ba ta zuwa sai ga barna ma'ana ba ta zuwa ko in du'a ko Allah zai karba ba kun dai shiga halaka kun gaba ne kun lalace Allah ya ce inna lanansuru rusulana haƙiƙa mu za mu taimaki manzanninmu alladhina amanu da dukkan wanda suka yi imani fil hayati dunya wa na rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhad da kuma ranar da halittu za su tsaya ana ranar da mala'iku za su tsaya mutane su tashi ya shaduna alaihim mana eh ashharu suka ce su ne hafaza ko suka ce mutane da za su shaida a kansu gane hafaza mala'ikun da suke tsaro wanda suke tsaron bayi yanzu duk aikin da kai akwai mala'ikun da suke tsaron ka gane ko to kaga ranar alkiyama za su zo su ma suna nan suna jira su kai sakamako su kai sakamako وجاءت كل نفس معها سائق ومنني وشهيد kenan sun zama a sha da yawa kenan ranar alkiyama dukkan masu shaida akan halittu za su zo in ka zo kayi kaza malaika zai ce a rana kaza sai a kunna bidiyo kayi kaza kayi kaza kayi kaza malai hadar kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira kowane sai ya kuma in muka kalli wannan aya alkawari ne da Allah ya yi wanga alkawari an bar shi ne a sake ba ya yi masa kaidi ba har duniya ta nade yana na yana yi mun sa alkawarin da ya yi alkawarin ba da nasara ga manzanninsa da waɗanda suka yi imani manzanni sun ta amma mu'minai suna nan yadda Allah ya alkawarin zai ba da nasara ga na farko hannun yanzu Allah ya alkawarin sai ya ba su nasara sai ya kamata bari ka fahimtar nasara yaya take yana daga cikin nasara Allah ya tsare ma imaninka ka samu taimako Allah ba yanzu yadda duniya ta kai bid'o'i iri iri kaza kaza Allah ya tsare ka akan sunna Allah ya tsare ka kuma Allah ya taimake ka Allah subhanahu wata'ala yana kare ku ya ba ku damar ɗabbaka addinin ku Allah ya tare ku ƙasar nan muna cikin arziki muna yin addinin mu yadda Allah yake so daidai gwargwado ba tsari ne na Allah ba akwai ƙasashen da baka yi saka tsaya kai irin wannan abin da muke yi ba shi sun ce alhamdulillah Allah ya ce cewa inna lanansuru rusulana lalle mu za mu taimaki manzanninmu walladina amanu fil hayatid dunya da waɗanda suka yi imani a nan rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhad haka ma ranar da halittu za su tsaya ranar alkiyama kenan rannan ma Allah zai taimaki masu imani Allah zai baka natsuwa Allah zai baka ikon amsa tambayoyin da za a yi maka Allah zai baka dama ka samu littafin ka hannunka na dama Allah yake cewa yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum ranar da azzalumai uzurin su bai musu amfani Allah ya Allah ka yi na rantse da Allah kaza kaza kaza ne sai ya kare kan sai a ce ku da shi mutum da ba hakuri mutum ya gaba ne subhanallah da haka in kana son ku shirya da Allah ranar kiyama duniya kai aikin kwarai shikenan walakumul la'natu Allah ce tsinuwar Allah ta tabbata a gare su suwaye azzalumai wanda suka yi zalunci suka yi shirka bayan kasa walahum su'udda kuma mummunan gida ya tabbata gare su an kace tsinon Allah shine Allah ne san taddabawa daga rahmarsa walaqad atayna Musa al-huda Allah ce hakika mun baiwa annabi Musa shiriya mana shine littafin at-taura ngane ko walaqad atayna Musa al-huda hakika mun baiwa annabi Musa shiriya wa auratna bani Isra'ila alkitab su kuma banu Isra'ila mun gadar da su littafin at-Taura wa auratna bani Isra'ila alkitab haka ne ko mun mun gadar da su littafi ko kuma suka ce ma'ana wa auratna bani Isra'ila alkitab أنزلنا على بني إسرائيل من بعدهم الكتاب شين كتاب داود وآتينا داود سفورا معنى منباس التاهي ko kuma ya zamanto mun bar musu littafi suna gadarsa wannan ya gada in wannan sun tai wannan su kwace shi hudan shirya wannan littafi shirya ne in ka bi littafin da Allah ya sauko ka samu shirya ma'ana sanadi ne na samun shirya wa zikira li ulil albab kuma tunatarwa ne ga mabuta hankali ana masu hankali na kwarai kenan fasbir yanzu da manzon Allah yake kai hakuri ya rasulullah kare sani inna wa'da Allah haqqa lalle alquran Allah gaskiya ne wastaghfir li dhanbik ka nemi gafara ubangijinka wasabbih bihamdi rabbik kai tasbihi tare da gode wa ubangijinka bil ashi da maraice wal ibkar da kuma safiya mun sha dai muku bayani ko ashi muka ce min zawali shamsi ila ghurubiha inda ba'd ulama فقال بعضهم من زوال الشمس إلى بعد العصر فقال بعضهم من زوال الشمس إلى الليل duka dai da azhar ta yi lokacin da ya kasanna al'ashi to kai ta tasbihi ga ubangiji yanzu nan mu dawo da hankalin akan wannan Allah ya ce da annabi shi hakuri ko ba haka ba ne abinda yake so ya nuna mana harkar da'awa sai da hakuri sahabbai sun zo suna tambayan manzo yaushe ne za a ci nasara nasarar na yaushe na ciki kuduwa ku gani fa manzo sallallahu alaihi wasallam shekara nawa yayi a garin makka goma sha nawa cikin goma sha uku na aka dala da awana ina ta kai ta wuce makka a makka ma mutum so karbe ta sannan wasu wurare da ta tahi ba ta tahi bane tana da yanci a daga na ta amma manzala bai ɗebe tsammani ba ya san lokaci ne a koma madina sabon suna ganin yaushe ne nasara manzala ya ce ku dai kuna gaugawa ku zo in ba ku labarin waɗanda suka gabace ku za ka ga mutum an kama shi an riƙe an saka zartu saman kansa ana yanka sai an raba shi biyu yana na hankuri a kan addininsa yake cewa ku yi hankuri allah zai ba ku nasara wannan addini sai allah ya ɗauka shi sai gashi yau addinin musulunci duk duniya babu inda bai shiga ba kinan darasin da zamu dauka nan hakuri ake yi a lamarin da'awa baka ce aka fara da'awa kwana biyu uku sai ka ce ka mutanen na wallahi ba su addini kai ka bari ka tafi ka akwai zan ku yi ko ko mina na kake son ka cimma sai ka yi hakuri amma dai alƙawarin Allah gaskiya ne an fahimci wannan na cewa zai taimaki addinis kuma ya taimaki addinis astaghfir li dhanbika kalli gafara wannan shine abin tambaya manzo Allah yana zanubi ko baya zanubi alwasu cikin da an ce ya nemi gafara zanubin sa kuma annabawa masumai ne ba sa aikata kamar an yi sabani sagara suna aikata ko ba sa aikata shi wannan sabani ne na malama والله أعلم وسبح بحمد ربك كي تسبيه تعالى قولي وبنجدك بالعشي والإبكار مريتي رسافية إن الذين يجادلون في آيات الله لن وأن سكي جاية قمد آوين الله بغير سلطان أتام باتالة دون هجاز ومسوى إن في صدورهم إلا كبر ba komi ne yake cikin zuciyarsu ba sai dai menene sai dai girman kai ma hun bi balagai to ba za su cimma manufarsu ba an gane misali na sai an tsaya an kalla su abu jihar su abdullahi bin ubay bin salul abinda ya sa suka bin manzon Allah girman kai suna son su ne za su zauna a zo a zagaye su shi yasa su yi imani to sai Allah ya ce mahun bi ba da rai ba za su cimma wannan rana ba har abada in dai manzo Allah na rai suna ƙasa an gane wannan misali Allah ya ɗaukaka mutum ku kuma goma kuna hasada kuna son ku ne za ku hau kujerar shi sai a ce wala inda yana raye kujerar nan shi a sama ku dai ba za a taba ganin ku bisa kujerar nan ba to su ma kafiran da suka yi jaya game da ayoyin Allah ba komi bane fa girman kai ne Allah ce ma hum bi badabai ba za su sami abin da suka son su cimma ba radda za su yi to suna takabburanci su ana nuna su ana cewa ba su yin wannan rana sun cin mata ba su cin mata idan da haka girma Allah yake ba da shi ɗaukaka Allah yake ba da ita kai ta murɗa murɗa ba ka san wani ya zama wani abu sai dai ga ana zu ya wuce ana kaɗa mai ziniya yadda ya barka wallahi kana nan sai daga tai gona wallahi inda baka tai gona ba to sai dai kai awo a zanga wanda ya je zai awo wani ya je shi fasta'in billah ka nemi tsarin Allah innahu huwas samiul basir Allah shi mai ji ne kuma wanda yake mai gani ne la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas ayan ya kamata mu tashi akan ta kun gane hikimar tana da munasaba da bayanan da za a yi kuma lokacin akwai saura ko ya kare minti minti goma a gaban karanta wannan la khalqus samawati wal ardi halittas samai wal'adda da kuma halittar ƙasai akbar min halƙin nas ya haifi girman wahala wajen halitta a kan mutane mana yayin mutane girma ka kalli sama ka kalli ƙasa Allah ya ce in za a yi ƙiyasi ai halitta su yayin mutane wahala ko ba haka ba ne a antum ashaddu halkan amis sama bana Allah yake tambayar mu ku ku ba da amsa ku ke da wahalar halitta ko sama da muka yi ta menene amsa to ko ba ku san amsa ba an ba ku amsa halitta sammai da kasai sun fi tsananin wahala da girma a kan halittar mutane an ba ku amsa wanda kamar yadda muka ambata mana a tafsirin da ya gabata imam bin kathirin ya hakaito hikaya akan misali na gama al'arshi cewa al'arshin ubangiji fa shi kadai shi kadai fadinsa tafiyar shekara 50 50 alfa sana ittisa'ul arshi 50 alfa sana fadin al'arshi tsawon tafiyar shekara 50 yanzu ta hiyar kaɗai ba aiki ba ce? larjar ɗinta ba a faɗi da hujjar ɗinta ba larjar a a larjar na aka kamar yadda aka faɗi larjar ɗai aljanna ardu hassamawa faɗin aljanna aka faɗi amma lonjar ɗai aljanna Allah bai faɗa ba shi kaɗai sai ya faɗi tsawonta ma bai na ما بين العرش والأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة تفين ديكي تكان سمة قصة تبقى سوى العرش مبنجي tsawon tafiyar shekara 70,000 to da ba tsakanin al'arshi da menene da sama ta da ƙasa ta bakwai da Allah halittu wura nawa ne a ciki Allah ya ce ka ƙiyasta wa'innan da girman ka kai ɗai na Allah ina ne za ka fara shi ya samu mutane in an ka hango mu daga sama duka ba mu wuce kamar zarra zarra kun gane kwaye zarra zarra abinda ba ka ganin shi da ido ma'ana a sama in za ka leko mutum ya yi karancin da ba a iya ganin shi da ido sai dai amfani da na'ura kura za a gan shi kinan mu mutane a girman Allah in ba dan shi sarkin halitta bane da bacewa za mu yi ba ma a ganin mu dan ba komai muke ba sai ga mutum ya zo yana daga hancewa shi wani abu ne ka dai bi Allah shi ne kawai darajar ka wallahi in ba Allah ka bi kai asa halitta Allah kai ba komai bane walakin na aksara nasi la ya'lamu sai dai daga cikin mutane ko su haka kuma ku sani dai wa ma yasawi al-a'ma wal basir makamu da mai gani Allah ce wallahi ba ɗaya ba ne mutumin da ya san addini da jahili wanda bai san addini ba ɗaya ba ne wallazi na amanu wa amilu salihat haka ma wanda suka yi imani suka yi aiki kwarai walal musi da wanda yake mai muna na aiki Allah ce ba ɗaya suke ba qalilan ma tatadhakkar kadan ne kuke wasuwa daga cikin mutane qalilan ma menene da tazakkaru na ko ɗafin biyu ne aiko kaɗan ne kuke wa suwa daga cikin mutane mana wanda ake ma wa zai su wa su bi Allah Allah madaukin sarki ya samu dace na ganin nan da mu takaita kuma in Allah ya so ya yarda gobe za mu yi kokari mu ga mun kai ƙarshen musu insha Allah sai dai kafin nan akwai bayani a takaice wanda bai ɗaukar lokaci sai kowa ya tafi inda tashi